الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعظمي بنظرة تأتي لنا بزهر وقد وقع لبعض أكابر الفقهاء من أشياخنا رضي الله عنه كلام بعيد في هذا المعنى يتي مغنى دولنا معناه ta auku tsakanina da wani daga cikin sashen manyan-manyan malaman fikiru daga cikin shehunanmu da zai lawa hannu faƙaɗa da yawan shehin malamin na wata rana ya ce mini ya kula ya kai wani in ne a ratu nasiha taka ni na nuhin in maka nasiha ne mahabbati fika don soyayya ta da kai wata mamin mawadda ce da ka cikar hannun na soya ta zuwa gare ka na gaba zan iya kyale ka cikin abin da bai kamata ba fakulta na ce ya sayi di ya shugaba na hubban wa karamatan so da girmamawa wa alar rasu wal aini na doka da kai na da idanu na tun na ji daɗi na ji na gani misali ina sauraron ka وقال لي رضي الله عنه سيتي مني إن الناس على طرف وأنت وحدك على طرف في رجل علمت علمت كشفه ولاته yace mutane suna gefe daya kai kuma kai kadai kana gefe daya ce yana nuni wani mutum da ni na san kashfi ne na san wani takate ya ce dangane ga wani ni na san wani ne kashfi ce mutane suna gefe daya ni kuma ni kadai na tsaya gefe daya الناس فيه على الانتقاد وانت على الانتقاد mutumin nan dukan mutane suna kan suka abin da yake ciki kai ko kai kadai kana itikadin zabuwa ta na Allah wa min al mahal an takuna wahdaka ala al haqq ce kuma koran abu ne ba gaskiya bane a ce kai kadai ka san gaskiya kowa na kan fata kowa na zage shi kai kuma kana yabon shi to a ce dukkan kowa ganewa bai yiwa وذكر لي كلام من هذا المعنى هذه زوجته yawa wannan magana dai mai yawa ga wannan ma'anar amma dai natija shi kenan kulta na ce ya sayi diya shugabana min tamamin nasiha ta gari an tujiba ne amma azkuru laka yana daga cikin nasiha ka gare ni ka bani amsa tambayar da zan maka kana jamta ni anu tambatin nasiha wa kana ajruka ala Allah idan ka an samu tambaya ta to nasiha ka ta cika kuma laraka na ga Allah wa qala li radiyallahu anhu sai yace mani kurkur ma shi ta duk abin da ka zo wani ko kuma nace mishi ya sayyidi ya shugaba da ala itu bar rajula shin ko kun taba gamuwa da mutumin nan kai da shi ido da ido wasa mintu kalamahu kun taba jin magana shi kai da shi ba wai an ce ya ce ba wata ba hastun ma'ahu fi amrin al'umur kun yi bincike keniya da kai da shi cikin wani lamarin daga al'amurra hatta zahara lakum ma alayhin nasu bi kun yi bincike tsakanin ka da shi haka wanda jama'a ko na suka cike shi ya bayyana gare ku ka aza kawa ga abin da ake faɗi wakala ne sai shi yau malamin su bini malam ya turu da ɗaya ban taɓa gamuwa da shi gaskiya wala ra'aytuhu aslan ban ba da taba gare ne ba ko ganin shi ba taba yi ba wa qultu law nace mishi wa qaddara bil haya wal hashmata na watsar da kunya da jin nauyi tsakani na da shi lima bai ne wa bil ulfata wal mawadda saboda an samu sabuwa da soyayya tsakani na da shi da haka ba magana waya a ji nauyin faɗa mishi magana da shi bai ji nauyi na wani ya bar nauyin shi ba dace mishi ya sayyidi ya shugabana ma zahara li fikum illa annakum akastu sawaba ba abin da ya bayyana gare ni cikin ku kai sai cewa kun sun koyar da abin da a daidai kun kama abin da ba daidai ba kun ba abin da a daidai wanda lamtun mun yaki na fi babin zannin da dai la yufidu fi yaki kun nemi samun yaƙini cikin babin zato wanda ba a iya samun yaƙini cikin shi amma kun ka dage sai kun samu yaƙini nan ko abu ne gaya ana iya samun yaƙini kun watsa kun rike zato can inda ba a samun yaƙini kun biɗai dan inda aka samu yaƙini kun watsa ba ku biɗa ba ku warka ba za ka na kun an kasar ko an kasar da kabiya na'am yace wa talabtum bil yaqina fi babi zanni kun nemi samun yaqini a babin zato alladhi la yumkin fi yaqini wanda yaqini bai yiwa ciki ne wa katafaitum fi babil yaqini bil zanni kun ki su a babin yaqini sai kuka isu da zato ba ku nemi yaqini ba bal bal ba ma zato bi shakki kuka riki shakka bal ba ma shakka ba kun yi rubo bil ifki da ƙarya wal abadi da ƙaryace ƙaryace faƙaɗa ne radiyallahu anhu sai ya ce mani fasirli murada ka bi hadal kalam ban gane ba ka fassara ma abin da kuka da wannan magana da kai fa kuntu law tamishi innakum ku akramakum Allah idza akhadtum fi tadris al-fiqh in kun shiga cikin karantar da mutane fiqh wani bila lakum kalama min al-mudawwana sai aka cirato magana gare ku daga littafin mudawwana أو تبصرة اللخمي كولتا اللخمي التبصرة أو بيان ابن رشد كولتا ابن رشد البيان أو جواهر ابن شاس كولتا جواهر ابن شاس ونحو يعقوبك من ست من دواوين الفقه نمين يمين التوفيق sai wani ya cira to magana daga waɗancan littafin na ɗaya daga cikinsu babba wa amkana kun muraja tu hadin usul koma ma waɗannan asalai da ya cece ya ciro ya yiwu gare ku bayan da kun za ta su kula bi na wasiɗa na sani ba ku amincewa ta cira to wannan wasiɗa da ya ciro ya ce ga littafi kaza sai kun ɗauko littafi nan kun diba ina ya ciro gaskiya ne ko ƙarya ne hatta can zuruwa sai kun kai ku kalli abun nan da an kusa da kawunan ku ولو كانت الواسطة مثل ابن مرزوق والحطاب والتوضيح ونحوهم yace wanda ko an wasta wanda ya ciro ko da ya kai irin shehu ibn marzu ko hatta at-tauhid da wani su ko mi girman wanda ya cira to ga littafi babba sai kun je kun doki littafi na babban duba a'a da gaske ne haka ne ko ba haka bane fahala babu zato wannan shine babin zato waka annakum tadlubuna fil yaqin kamar kuna neman ku samu yaqini gare shi wato yanzu kuna zato a wannan ba haka yake ba to dan kun je kun koma inda ya ciro ko an ga daidai ya ciro to ai dai ba aya mace ko hadisi sarihi haka nan me aka wankin da shi wannan yace yana da ton kaza wannan ina da ton kaza sai wani kira to ba kuwa da ma ya ce kaza ya kaza to sai kun ka ce mutum ko littafin bugan da gaske ne sai an ka ɗauko haka ya ce yana zato da wancan zaton da wanka duk ba zato ba ne kaga babu inda ya ƙi ne saboda ai shi wanda ya ciro in ma an ga shi ya ciro ko shi rubuta to shi annabi ne ba annabi ba ne da haka magana ce zato ce kama kuna neman yaƙini ga wannan magana wanda yake ku ba a samu yaƙini sai zato waka annan nan hatta lam taktafu fi bi naql al udul istiqat al asbat har ya zama ba ku wadatu da ciratowa adile ba amintattu masu tabbata matabbata cikin ilimi hatta ba sharatu bil amr bi anfus hakun karun gumbin ciko maganan nan da kanku wala yumkinukum al-yaqinu fihi abadan kuma har abada yaqini bai yiwa gare ku cikin wannan kadi da kuka dauka doko inda wace ya doko wa yana ma arat muzannan aqwa bi zannin ad'af min kun da mu'arada zato mai karhi da zato mai wanda yake mafi wancan mai rauni shi wancan zaton wanda ya ciro ga wancan littafi ai zato ne ya kai amma da yana da ƙarfi bisa da ku yanzu da kun ka jiba wani littafi tunda shi wancan mai wancan littafi ya yi ku kusa ga shi malamin da asali sannan littafin da an gare ku yanzu wanda kuka so ku diba ƙila ba wancan nuska ba ce ƙila an canza ta ku wancan ba a canza ta ba ƙila kuma ita ma wancan an canza ta ko kun ga da ya ce babu yaƙini fa inna naqlal wasita ciratuwar wasita as-sabiqa barigayya wanda yake shi ya ciratu kun ka gani ko ka ce sai kun gani da kanku nashi a qarabu ila sawabi ila yahi kusa zuwa ga daidai min jihati qurbi zamani ila muallif kutub as-sabiqa ta wajen kusancin zamani nashi shi wancan kusancin shi ga wani suka littafin nan wanda ya samu fayannahum aqrabu min aqrabu ilayhim min nabil alayhi wadancan da aka ce ba a gamsu da su ba sai an ga inda sun ka samu ila sun yi mu kusa ga wadanda sun ka littafin wa min jihati da kuma jihat annan an-nusakh allati hiya inda al-wasita min hadhihi al-usul marwiyatun bi tariqin min turuq riwayat da kuma huska ta yi cewa nusukohin can waɗanda an ga waɗanda an ga wasita na littafin na usul an rawaito ta dariƙar riwaya shi wanda ya rubuta ya san wanda ya faɗa mishi shi ma ya san wanda ya gaya mai shi ma har akai da mai asalin magana nan to mu ko yanzu kasuwa za ka taika sai littafi ina an ka sabo shi da wace hanya ka tabbatar ba ka sani ba za ka ashe wancan da an ka tabbatar da wani ya ji ga wani zuwa ga mai shi ya yi naka da baka san ma da buga littafin ba wa amma nanu amma mu fala riwaya ta inda na fiha ba mu da ƙarhin ce mu muka yi riwaya cikin waccan maganar da za mu taimurka wala nusa sahiha mina kun ba mu da nasuhi ingantattu daga usulin da a gare mu wanda waɗancan suna da su domin da ja'iz na daga abin da yake halal an ta kuna nuskhatukum min ha zarat aw naqas nusa da a gare ku yanzu la'alla ta yi ƙari ko ta yi rai فبأي يقين وبأي يقين ترد نقل الحطاب عنها مع وجود هذين الأمرين في وفقهما عندك وفقهما فيك to da wani yaƙini ne za a yi raddin abin da haɗab ya cirato daga usul tare da samun waɗannan al'amura guda biyu cewa waɗancan sun yi kusa kuma sun cirato ga fuskar riwaya ko kuma da nisan zamani ga rashin tabbas ga inda kunka dogara gare shi amma in tuha ganin kun wadatu kun biɗe yaƙini inda ba a samu yaƙini sai zato amma in na kuɗa tafatun da zan da tuba mai yaƙini to amma inda na ce kun wadatu da zato cikin babin da ana iya samun yaƙini allazi yumkinu fi wanda yana yiwa a samu yaƙini wa inda hadha rajula wannan mutum shine malamin da kace duk duniya ta ƙi shi ne ina so ne wa inna hadha rajul alladhi balagaka anhu ma balagaka wannan mutumin da abun da ya isa gare ka na banna ya isa gare ka mawjudun yana nan hayyun rayayye hadirun ma fil madina yana nan garin ku guda kana iya tashi sata ka yanzu ka je ka iske shi ka tambaye shi ko ka bincike shi ka dawo gida amma sai ka waratu da wanda ya ce an ce kai baka ce ka tabbatar da kanka ba hadirun ma ka fil madina yana halarci tare da kai cikin wannan gari laysa bainaka bainu masafa ba wani zangon tahiya tsakaninka da shi wa ma da fato kuma sanin wannan bawa Allah sa'adatul la shaka ba da arziki ne wanda ba da shi arziki bayan shi in waffaqaka lawli mahabbatihi wal qalbi ya da ilai in dai Allah ya maka muwafaqa ga son shi da kuma miƙa da jewa jawo ka zuwa gare shi wakada muka nakar musulu ilaihi saduwa da shi ta yiwu gare ka in kaso ta ta take da fatas a wata ba har ya zama ka itikadi mai kyau in ka je ka gane ƙarya ake mishi sai ka ki ka itikadi kai arziki ka ci riba a wutan take da fatar ji wa ya sullaka da kini bi hadal amrayni ko kuma ma in ka iske abin da aka wadi na banna gaskiya ne sai ka soke shi da hujja sai ka dawo ka tabbatar da samun yaƙini ɗayan al'amurra guda biyu wata zulumatu shakki min kalbika sai duhun shakka ya kawo daga zuciyarka in ka iske alkhairi sai ka gaskata ka tsira in ka iske sharri sai ka dawo kana da yakinin cewa sharri ne a gare shi su mai naka kanata fi hada al'amurin rabi wal khairun raji alladhi naf'uhu muhaqqaqun wa sahibuhu muwaffaqun bi naqli al بنقل الفسقة والكذبة sai kuma kawwada cikin wannan al'amari wanda yake bai riba da wannan alkhairi marin jayi wanda yake unhwani ne abin tabbatarwa ne gare ka sannan mai wannan magana wanda yake abu ne wanda an kai mishi muwafaka sai ka wadatu da cirowar fasikai makaryata ba za a ciro maka dan haɗin jakun fasikun bin bata bayan ko da gaskiya ce mutum ya ce wani ya ce kaza Allah ya ce mishi fasik sai a bincika in gaskiya ne to ya jina in ƙarya ne dama Allah ya mishi na fasik to fasikai makaryata sun ciro magana suna zagin malami na Allah kana iya zuwa wurin shi ka tabbatar ko ka gane ƙarya sai ba kai ko guda ba sai kada ƙaryar nan ta su kai ma kai ta yaɗawa wal kadaba wa kana min adatika ya ko zamo sani na daga al'adar ka annaka la taqna fi ba'd zanni wa nafil qalili bi naqad siqatil asbati hatta tubashir al-amra bi nafsika abun da sani al'adar ka ka zamo baka wadatuwa a babin zato wancan da kuma unhwani dan kaɗan da za a samu ba ka wadatuwa da ciratuwar amintattun malamai matabbata cikin ilimi da amana har sai ka rungumi al'amarin nan da kanka ka ce ka bincika inda sun ka binciko yanzu da ya ce littafi kaza sai an biɗo littafin an diba haka ne yi to shi kuma in ya ce ga kaza sai a aji kuma ta zuwa biɗo wancan na asalin asali shi ma sai an tabbatar da haka ne to an tabbatar hukuncin nan ai ba ƙalar lafu ƙalar rasulu ba ne zato dai ne ake yi fa halla jaraita ala zalika mai hana ka gudana akan neman tabbatar da gaskiya fi hadal babi cikin wannan babi Allah ne wa babu da yadda ke babin yaƙini ne sata kalmin ka ta gidan malamin nan ka zanna da shi ka bincike shi yadda kaka so ka gano gaskiya ko rashin gaskiya wannan fulani huwa sa'aratun mahada ka wadata da zato cikin wannan amfani wanda yake haƙiƙa arziki da sissa alaisa haza minkum radiyallahu anhu aka sanda sa radiyallahu Allah da shi kare yadda da ku kaga an kara tula mai kasa Allah da shi kare yadda da ku yanzu wannan gare ku ashe ba kun canza bane kun bai da sama kasa a kasu lissawa ko sun koyar da abin da shine daidai can inda yake zato kauratu da wannan kaki wannan da yake kini ka ce ka samu da kini kaki fa kala radiyallahu anhu sai radiyallahu anhu anhu yace ka ka zata ne bila hujjati ka yanke ni da hujja wanda magana ta ka duci ce wallahi na rade da Allah la yumkin jawaba na hada abada har abada ban iya baka amsa lalle ban kyauta ba wa washhad alayya kuma ka zama shaida gare ni da anni ta'ibun ila Allah azza wa jalla ni mai tuba ne zuwa ga Allah azza wa jalla akan abubuwan da mutane ka faɗa ma wannan bawan Allah na tuba ma Allah suma kullu da shaykh mazkur sanan ce ma shaykh na abu an bato in kana wala budda laka min at-taqlid fa qallidni in dai baka da zuwa da kanka sai dai kai taqlidi karate da wai an ce to ka zo karate da ni ni din nan ka ban maganar makiya fasu ɗaya makareta zo ka dogara ganin in har ba ka zuwa wurin wancan to ni na san shi ka san ni ka san fahimta ta ka san amana ta ni ko na san shi fiye da kowa bari in faɗa maka me kaka so ka tambaye ni sai ka zama muƙallidi amma kun ba irin wancan na banza ba in labuda sai ka yi takalidi karate da wani faƙallidi ni zo karate da ni li amrini saboda al'amari biyu a haruhu ma ɗayansu annaka ta'alamu basiru fil ashiya ka san ka san basira ta cikin abubuwa da yawa salihi ma na biyu su annaka ta'alamu anni khaliqu rajul maskura sinin kasira ka san nayi zama nayi muhalala da mutumin nan da yake ambato shekaru masu yawa hatta alimtu ibn malam ya alamu bai har na san abun da wani na bai sani ba dangane da shi to ka zo ka tambaye ni in baka labari wa ma haula al kadhaba al fasada wa aksarum lam yalqihi mislukum amma waɗancan makaryata fasikai da ka dogo muku maganganun banza mafi yawan su irin ku ne a kan muku banza lam yalqahu bai gamu da shi ba irin ku ne wa inna ma timaduhum ala tasamu madogararsu da dogararsu ya tabbata ne kawai da an ji an ce wai wai wai alladhi la asla lahu wanda yake bai da asali wasa babu dalilin shi alhirman Allah ya hana musu su yi amfani da arzikin da an ga wannan mutum da wanda ya mu'amala shi gaskiya wala khidla da tabiwa sallallahu tawfiq bi mannihi wa fadli wa karami fa qala radiyallahu anhu sai ya ce ma bage min ma ta kurshe wani haka ai ba alayya komai ba duk abin da ya kamata a haɗi ai ka haɗi shi kenan sun malakiya ni faƙihun akhar min ashiyakin faƙir mutaqaddim sai wani shehi daban daga cikin shehunan shi wancan malamin da mun kai haka da shi wanda yake an mutu ne gabata faƙala ne sai shi shehin shehin nan ya ce mani zakara li ankum fulanun hujjatan qati'atan li kulli munazir wani ya gaya mana hujjar da ka bashi hujja mai yake duk mai yanke dukkan wani mai jayayya sun ban tafi da fikir mafu sai wai zuwa ga malamin nan da mun kai takaddama da shi fakala ya ce alam tukhbirni anna fulanan qala ka kaita wa kaita kai malam ba kai ka faɗa man cewa wani gashi ba ya gaya ma kaza da kaza da kaza dangane ga shehuwa ne wakala ya ce na'am haka yake a kan makallawa shi ya gaya man gashi sun makala ma duka sai suka ce bi hadal kalam ta zahara da wannan magana taka wannan jawabi na ka kai yanke bayan ba mu da kingin jayayya da wannan da ake zagi qultu nace to wa hadha al waɗannan malaman guda biyu kuma rasu tabaka su ne shugabannin manya-manyan malamai duka min ahadin da asa daga dukkan zamanin nan ba bai ja da su to tun da an gaba da su sun bi ta gaba da wanda an bai kai su ba da ya so innahu ma ta inda suke su la yujarihi ma ahadun ba mai gasa tsere da su a cikin fagen ilimi yi wa ma a zamanin su wa ma man dunahuma amma wanda ba su ba min ahlil inkari daga munkirai فأكثرهم ما في يوم يعتمدون على التسامح suna dogara ga jita-jita alladhi la asala lahu wanda bai da asali kama sabaka Mm.